أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قرب العقلاني فريد الدهري على الإطلاق حاتم العتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهدر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر يومنا زمان قوم شاشدة أتكلم فضل الأنوار في أهلاك أولياء الله الأخيار من فيا جيب مسام زمان muna magana akan al'adabun ruhi ko? akan ne ko? adabun ruhi ne ba adabul makami ba ne ko? adabun ruhi ne menene yake ba da abin da ake nufi zuwa gare shi adab kowane abu yana da adabi shine mun tsaya a maganan sabitu bin kaisi bin shammasi sabitu bin kaisi bin shammasi wanda saukan in la tarfa aswatukum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbada amalukum wa antum la tash'urun adabin da yayi wa hadaran a dalilin sa alhairai ya fito mai yawa bi ma'ana ba a yin abu a janibi na sayyidina rasulullahi kai in ka kalli abun ka kalli shi kai masa daraja ka kalli girmansa to insha Allah sai an samu natija idan mutum kuma ya kasa to wannan shine ake faduwa amma duk lokacin da mutum ya dubi matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ga girman manzo Allah ko da wani bai gani ba kai ka gani to Allah zai fitar da sirrin a jikinka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shine a dalilinsa aka saukar da alhairai masu yawa alhairan shine Allah ya yi magana kan ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa to yana daga ciki sannan adabi ne idan aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jinkirta hatta ya kharuja shine walau annahum sabaru hatta ta kharuji ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim wannan duka adabu ma a rasulullah ne al-khalqu tanfa'u bidhalika to wa min al-adabi kama qala ma'awiyat al-aswad ma'awiya al-aswad yana cewa ikhwani kullum khairun minni adabun wani mawaki akila aliyu yana cewa duk cikin mutan faida ba mai zunubi sai ni wannan ga kalman ba mai yawa ba ce ba ma'ana ba ganin kai duk cikin mutan faida ba mai zunubi sai ni Allah kai ne Allah mai tsarkake zamani sanya sabulun naka barhama ka wanke ni ma'ana a wanke zunubinsa da yake da shi to kaga shi ma abin da yake ihwani kullum hairun minni duk yan uwana sun fi ni alhairi wato kila sai aka ce wa kaifa zalika me yasa aka kala yace kullum yarali alfadalu alaihi kowa daga cikin su yana ganin nafi shi eh kowa daga cikin su yana ganin nafi shi alhalin kuma ni ne adana eh tunda suka yarda suka bani girman to kai kuma sai ka sauka sai ka sauka kar in an baka girman ka hau wannan shine bala'i a sufanci wa man faddalani ala nafsihi duk wanda ya fifita ni akan shi fa huwa khairun minni ya fi ni alkhairi eh kaga mun yi magana a sai na babakar siddiq ya yi ruya ya ga wani gida a aljanna sai aka ce sai tambaya liman hadal bait wannan gida nawa ya sai aka ce liman bada abis salami wanda aka haɗu wanda ya fara yin sallama wa juna shi ake bashi wannan gida to da'iman suna tare sai na ali bin abi talibin karamallahu wajahu in sun haɗu shi ke fara sallama sai na babakar takriman tun da ya ga wannan mafarkin da ya ga sai na aliyu sai ya yin sallama sai sai na aliyu ne masa sallama sai ya koya kai shi kara wajen manzala ya rasulullahi ban san ko na yi wa abubakar wani abu ba ne da mun haɗu shi yake fara mun sallama amma yanzu mun gamu bai yi mun sallama ba sai da na mun sallama sai ce manzala ce ya ababakari ka ji abin da ɗan uwanka ya ce maka sai ce ya rasulallahi ra'aitu ru'yan wani mafarki na gani fauritu dara an nuna min gida sai na tambaya hadal bait liman sai aka ce liman bada abis salami idan kuka haɗu wanda ya fara yin sallama nashi ne gidan sai na so ya samu gidan ka shine ne ya shiru ban yi sallaman ba dan yayi shi Allah ya bashi gidan kaga mu'assarul adabi ne wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa sannan a cikin sufanci akwai al-akhawani yan uwa guda biyu ko abokanai guda biyu manzo Allah ya ce idza talaqqal muslimani idza talaqqal muslimani yanzilu mi'atu rahmatin liman aksara bishran idan musulmai biyu suka haɗu to ana saukar da rahama guda ɗari amma aksar bishiran wanda ya fi murmushi to shi ake ba shi lada casa'in wanda ya taku ne a ba shi goma to suka gama ɗan uwan da yana masa murmushi sai ya kane shi wancan sai ya tsoro akan nasa saboda ya samu casa'in ɗin shi ya samu goma wannan duk adabu ne adabu ne fil hayatil insan duk da yanda zaka yi ka komar da kanka ƙasa kawai shi ake son mutum ya gane a cikin tafiyan wajen Allah qala ba'dhum tazallal liman in tazallalta lahu yara zalika lil fadl la lilablihi tazallal ka kaskantar da kai liman iza ta zallalta lahu ga wanda in ka kaskantar da kanka gare shi yara za ka lilfadali la lilubli la'ai wato ya ga wannan kaskantar da kan da kai masa kayi ne don fadala ba don iswa ba don nuna kai ba wa janibul sadaqata man lam yanzil ala asdiqa'in yara fadal lahu wa janibul sadaqata ka nisanci abokanta mallan ya zal ala azdika iyar alfadal rahu inda wanda za ka yi mu'amala kullum yana ganin mutarafu'un ne yana mutum ne mai girman kai to ka nisanta domin in ba za ka iya tankwasa shi to shi zai shafa maka girman kan kai ma za ka ce za ka mayar da martani to za a faɗi ƙala ibrahim bin shaiban kunna lana sabu man yaqulu la la la'ali wato ba ma abokantaka da mutumin da yake ganin shine mafi ɗaukaka wa min adadihim yana daga cikin ladabin sufaye Allah ya rauna an malakan ya hatasimu na bihi yana daga cikin ladabin sufaye kar mutum ya ga cewa kaman shi za a bi in ba biyu ba za zauna lafiya ba eh wannan har a yi husuma akan haka iya ululumi al-ghazali ya kawo wannan a habara na bizalika radiyallahu anhu an abi musfar an walidi abi qasim al-qushayri qala samitu aba hatim as-sufi qala samitu aban nasar as-sarraji yaqulu dhalika abu nasar as-sarraji yana cewa wa qala ahmad bin qalabisi dakhaltu ala qaumin min al-fuqara na shiga wajen yan uwan mu sufaye sune fuqara yawman li busratin abusra ta akaramuni suka girmama ni waye jaluni suka ɗaukaka ni fakultu yau maliba abin sai na ce aina izari ina wandona ta sakattu ana yunihim sai na faɗi a idansu wato su daina gani na da girma sai na faɗa musu kalman da kaman akwai ƙasƙanci ciki ya suka ce ashe wannan ma bai kai ba ya ce kuma na yi haka ne saboda kar su kai ni in je in ɗauki girman kan da ba zan kai ba ومن عددهم أيضا في إهياء تقديمهم أشكال هذا من سيالتك إهياء تقديمهم يعني تقديم من يعرفون فضله suna gabatar da wanda suka san yana da fadala wa tawsi'atu lahu fil majlisi ayalwata masa in ya zo zama wal isar bil mawdi azaba masa guri a ce yazo ya zauna ana yana daga cikin adadi in wanda ya zo daga cikin haka to ba za a bashi an san yana da wani martaba to sai a nuna masa amma in ya zo shi da kansa ya ce sai nan gurin to wannan ya sha bamban amma su masu ganin darajar su nuna cewa nan ya kamata yana da kyau ruya anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rawaito manzo Allah kana jalisan fi suffa bayyika suna zaune a halin suffa gurin ya ya cika faja a ƙaunin min albadariyin sai waɗansu mutane suka zo daga cikin wanda suka je yakin badar falam ya jidu maudiyan jajjali su na fi ba su samu gurin da za su zauna ba fa kama rasulallahi sai manzo Allah ya tayar da mallam ya kun min ahli badari wani tashi wani tashi mallam ya kun min ahli badari fa jalasu makanahum ce ku ku zauna a gurin ka gani fa shadda zalika alaihim sai abin ya damu wanda aka yi musu haka fanzallahu ta'ala sai Allah ya ce wai da kilan shi zu fan shi zu ya rafa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir ka gani wai da kilan shi zu fan shi zu an ce ku buda ku buda ya rafa illahu alladhina amanu minkum Allah ya ɗaukaka darajan wasu daga cikin ku suwaye alladhina utul ilma wanda aka ƙara musu sani akan abin da kuke kai suna da daraja sama da naku wallahu bima ta'maluna khabir wa min adadihim yana daga cikin adabu al-istighfar lil ikhwan ka nema wa dan uwanka gafara bi zaharil gaibi a bayan idan shi wal ihtimamu lahum ma Allah da damuwa da su tare da Allah ta'ala fi dafa'il makari anhum wani abin da ba sa so a tunkuɗe gabaninsu. Wa ƙala imamun shafi'i, rahimahullahu ta'ala, imamun shafi'i yana faɗa, al'inki babu anin nasi, mukassi batun li adawati, kamewa, girin kamewa mutane, to yana gadar da adawa, wal in bisa ilayhim shi kuma ka ga mutum ka ɗora fuska, a yana sa adawa ko? wal inbisad ilayhim shi kuma shimfidan fuska ko mujalibatul qurana isu'i mujalibatun yana yana yana jawo liqurana isu'i ga makusanta makusanta muna munana suna iya zuwa wajen basiru su kusanto shi kuma fa kun baina munqabidun wa munbasidun kar ka zamo in bisadi kulliya kar ka zamo qabilu kulliya kun mutawassidan ka zamo a tsakiya kai ba mai zafafawa isa matuƙa ba kuma kai ba mai sakin in ka sake ga baki ne to ilalu za su shigo ka a yi ta abubuwan da ba babu kyau ma'ana dole sai an samu tsakanin fushi kenan zance haka ne ko? shi ina jin kamar shi ne kamewa ko ƙabidu ne fa daga ƙabidu ne da basidu kasan in mutum ya zamo basidu ne ga baki ɗaya to shashashu da su shiga cikin hadaranka za a yi ta abin da aka ga dama ba wanda zai iya cewa in ka zamo ƙazuzu ga baki ɗaya to kuma za a guje ka wasu ba su iya amfana ba to shiga wasu ilimi ne zai bayar ka zauna a wasu nan in an taɓa abin da ya kamata ka yi hukuncin ka yi in aka zo kuma wajen bas ɗin ka saka wato bi ma'ana ka zamo bayan ɗarfai ne zai ba da ma'ana وقال جعفر الصادق جعفر الصادق كتوى أسأل إخواني على من يتكلف لي wato mafi nauyi yan uwana akan wanda ya takallufi li wa ata haffazu minhu ni kuma in kiyaye shi asqala ikhwani alayya mafi nauyin yan uwana akaina man ya takallafu li wanda zai dora min damuwa wa ta haffazu minhu ni kuma in kiyaye masa wa wa ahum ala kalbi mafi rashin nauyi a cikin zuciyana man akuna ma ahu kama akunu wahadi wanda zan kasance tare da shi kamar ni kadai bi ma'ana takalifi takalifi takalifi yana yana ba wa mutane wahala domin takalifi yana sa har wanda ya cancanta ka zo ka yi marɗin ka kasa saboda abin da ake nufi takalifi kana ganin mutum kana tsoro zai dora maka nauyi to to in kana ganin mutum kana tsoron zai dora maka nauyi ka gani mai takallabu li wa ata wa ata hafaz minhu kai kuma ka kiyaye haka to yin wannan abun yana sa shi ma zaka ga mutumin kirki ba ya sa ba ya zama mugu ana bata mutum da shi eh za a samu mutum ya koma mugu amma mafi sauƙinsu wanda zai zamo a cikin zuciyanka kama a kona wahadi kaman kai kaɗai ne bi ma'ana radiyan bihi shine manzala sallallahu alaihi wasallama hikiman zurgibban kenan ya zadu hubban zai iya shiga cikin wannan ko kuma idan kana son hibbukan nasu hafi ma inda nasu hibbukan nasu to in ka ɗauki wa'innan mawazin na shari'a to za ka zama ka samu sauƙi fazahat fi ma inda nasu ka nisanci abin da ke hannun mutane ya yi bukan nasu mutane da su soka kaga kuna mu'amala ba tare da yana jin tsoron ka ba amma kuna mu'amala da mutum yana tsoron an jima zai ɗora maka nauyin da ba za ka iya ba to wannan akwai wahala to shi yasa akwai adabu da yawa wanda aka watsar shi yasa wasu suka shiga cikin bala'i kaga wani malami yana cewa idan gari da musulmai idan ka ga musulmai a cikin gari in ka ga musulmai suna cikin talauci to akwai wanda suka rike musu dukiyarsu ne aka tambaye shi kamar ya ya ce ai inda za su saki zakkansu ai bala'in ba zai shafi wa'in ba to za su samu abin da za su samu to in suka rike suka hana to wannan bala'in kuma zai fantsama cikin mutane shine hikiman zakka ai yi a ragewa mutane zafi duk wanda kuma kake bashi zakka zai so bala'i ya sami dukiyarka zai yi wuya zai yi wuya amma in babu fa wani abu yana faruwa sai ya ce haƙƙin ɗaya ko ba haƙƙinsa zai ce haƙƙinsu bai san kuma ba ka Allah kiyaye bala'in da yana nan ko ta ko'ina sai dai kawai ilimi ne zai bambance abubuwa fal adabun suhbatin wa huququl ukhwati kathira wato ladabi na abokantaka da haƙƙi na ƴan uwantaka yana nan da yawa wani hikayat fi zalika ya dulu na kalwa idan mun ce za mu kawo irin wayannan suna nan da yawa wa qarra ayat fi kitab shaw abi talib makki na gani a cikin littafin abi talib makki shine qutul qulub rahimahullahu min al-hikayat fi hadha al-ma'na shay'an kathir na ga irin wayannan da yawa faqad auda kitabahu kullu shay'in ya ba wa littaf dukkan wani abu hazumin zalika gwargwadon irin wannan wahasul jami'i balle ma irin abin da ya tara annal abda bawa yan baji lahu an ya kuna limaulahu bawa ya kamata ya kasance limaulahu ga majibancin lamarinsa wa yuridu kullu ma yuridu limaulahu zai buƙaci duk abin da ya so ga ubangijin silali nafsi ba da kansa ba wai za sahibu shahasan ta kunu suhubatu iyahu lillahi ta'ala idan annal abda yan bagi lahu bawa ya kamata ya kasance an yakun lahu limaulahu ya zamo shi bawan ubangijinsa ne wai yuridu kullu ma yuridu limaulahu duk abin da zai bukata ya bukaci abin da ubangijinsa yake so lali nafsi ba ya neman makansa ba me Allah ya zaba maka me Allah ya tsara maka ka tsaya wai za su yi ba shasan idan mutum ya yi aboki da mutum ta kunu su batu iyahu lillahi to ya zama soyayya dan Allah ce wai za su yi ba lillahi ta'ala idan ka yi abokantaka da shi dan Allah ya ji ta da laufi kulli shay'in yazidu inda Allah zulfa ya yi ƙoƙari cikin dukkan lamarinsa to zai samu kusanci ne zuwa ga Allah wa kullu man kama bi huquqin duk wanda ya tashi cikin wani haƙƙi na Allah ya rizqu Allah ta'ala ilman bi ma'rifatin nafsi to idan haka ne Allah zai azurta shi da ilimi na sanin nafsu wa uyubiha ya san lin nafsu aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibun wa ya arifu mahasin akhlaq zai kuma san kyawawan ɗabi'u wa mahasin adabi kuma zai san kyawawan ladabi wa yuqafahu min ada'il huquqi ala basiratin Allah zai datar da shi da ba da haƙoƙi ala basiratin wa yabqahu ya fahimta da shi fi dalika kulle cikin wannan gabaki daya wala yafutu shay'un babu abin da zai tsere masa mimma ya taju ilai cikin abin da yake bukatu a gare shi fa ma yarju ila huquqil haqqi cikin abin da zai koma cikin haƙƙin ubangiji eh wa fi ma yarju ila huquqil halqi da kuma abin da zai koma cikin haƙƙin halitta fa kullu taqsirin yujadu min hubusin nafsi dukkan wani takaitawa duk wani komawa baya ana samu ne daga hubusin nafsi daga illan zuciya hubusin nafsi wa da mutaskiyatiha da rashin tsarkake zuciya wa baqa'u sifatiha da wanzuwan siffanta alaihi fa in fa inna suhbata domin shi abokantaka zalamat wanda ta yi zalunci ko ta yi duhu bil ifradi wato sakaci ne ke sa a samu haka taratan wani lokaci wa bin tafridi wani lokaci kuma daban shi kuma yana samuwa ne ba da hakan ba wato addatul wajibu sai a lissafa wajibi fi ma yarjiu ila khalqi wal khulqi yanda lamari zai koma cikin halitta da ɗabi'a wal hikaya da hikayoyi wal mawa'izi da wa'azi wal adabi da ladabi wasu ma'iha da jinta la ya madufin nafsi ziyaratu tasiri yin wa'azi da ladabi da yin wa'azi da jin da duk baya ba da tasiri baya ba da tasiri cikin karuwansa wa yakun yana kasancewa ka irin kamar rijiya ne yi kallabu fi halma'u min faukin aka juyar da ruwan sama ya koma ƙasa fala yamkus bihi wala yantafa'u bihi ba zai zauna a ciki ba kuma ba za a amfana da shi ba wai za a kadat akhasta bil taqwa wa zuhdi fi dunya nabawi min ma'ul hayati amma idan mutum yayi tsorwari ya tsoron Allah ya yi gudun duniya to zai fitar zai samu ma'ul hayai ruwa na kunya wata faqahat wa alimat zai samu fahimta kuma zai samu sani wa addatul huquqa zai ba wa mai haƙƙi haƙƙi wa ƙamat bi wajibil adabi zai tsaya da abin da yake ya lizance shi na ladabi bi tawfiqin Allah subhanahu wata'ala wannan gamdakatar ne da ubangiji Allah ya datar da mu wa fil awarifil ma'arifi li sharani a cikin awarifil ma'arifi na Imam Sharani wa qasir Yusuf bin Asbaqin an tambayi Yusuf dan Asbaqi ma gayatu tawadu'u menene isa matuƙa na kaskantar da kai a tawadu faƙala yace an ta haruj min baitika fala talqa adan illa ra'aytu hayran minka kar ka fita daga gidanka duk wanda ka zama da shi akan hanya sai ka ga ya fi ka alhairi to wannan shine tawadu isa matuƙa kenan kaga yayi daidai da maganar Shehu Ibrahim duk wanda ka gamu da shi ya fi ka girma ka yarda ya fi ka a wajen Allah domin domin abin da aka gama da shi din wannan mataki guda uku ne domin ya yi aikin alayarin da shekarunka bai kai ba balle ka yi duk wanda ka gama da shi a kan hanya in sa'anka ne ka yarda ya fi ka a wajen Allah domin yana aikata waɗansu abubuwa ɓoye na alhairi wanda kai baka sani ba duk wanda ka gama da shi a kan hanya in yaro ne ka yarda ya fi ka a wajen Allah domin zunubin da ka ɗauka a rayuwarka shi bai ɗauka ba kaga wannan gayatul tawadu kenan ko qala zannun al-misri zannun al-misri rahimahullahu ta'ala yana cewa man arada tawadu wanda yake so ya kaskantar da kai faliwa jiha nafsahu ila azamatillahi to ya fuskantar da kansa zuwa ganin girman Allah fa innaha tazubu wa tasgaru domin ita take take narkar da mutum take mai da mutum kuma karami in ka ga girman Allah a cikin dukkan lamarinka to ba za ka yi girman kai ba amma mutum bai ga girman Allah ba komi zai iya faruwa na wa man nazar ila azamatillahi ta'ala duk wanda ya ga girman Allah wasu sultanihi ya ga faɗin mulkin Allah za ba ana sultanin nafsi zai daina ganin girman kansa eh inda ya ga girman Allah li'annan nufusa domin rai kullu hasjiratin karama ce inda haibatin inda kwarjini fa idza hasala al-abdu ala hadha al-ma'ana idan bawa Allah ya taimake shi ya kai wannan ma'ana min at-tawadi daga wannan kaskar da kai tawaba lil khaliqi to za ka ga yana kaskantar da kai wa mutane la mahalatan ba makawa yawwa ya yarda girman Allah a azam sha'anan wa arfau a ko ina to duk wanda ya gani ba za ka ga ya walakanta shi ba amma kowane mutum za ka gan shi ka ci mutuncinsa kana gan za ka iya taka shi za ka iya karya shi to mutum bai ma kama ba liruqyatin saboda ganin nasbatihim ila alhaqi saboda ganin nasbarsa zuwa ga Ubangiji. Wani zalika kala, saboda haka aka ce, wa mata lam ya kulli sufi hannan duk lokacin da aka ce ga wani sufi ba shi da rabo minar tawazuyi alkhas ba shi da kaskantar da kai na keɓanta ala bisadil kurbi a shimfidan kusanci la ya tawaffara hazo minar tawazu lil haliki ba za ka samu an ce wannan sufi ne amma sai ka gan ba shi da tawazu cikin lamarinsa kullum shi yake neman a sa shi a gaba gaba komi in ba a sa shi a gaba to bai samu abin da ake nema ba wanda al'umma za su samu tawazu a cikin lamarinsa wallahu alam Allah shi ne fi sani wannan ya zo cikin awaribul ma'arif na imamu sharani wallahi darul qaila ai sai kulu mamakin wanda ukugan wannan magana ya fito daga gare shi yana cewa fa inna khitamul amri anka mughayyibun wa man laysa za husrun yukhafu min al makri fa inna khitamul amri domin karshen lamari anka mughayyibun an boye maka ai ai bai fito fili ba ai al umuru fil awakhiri ne la fil awaili ko dukkan lamari yana karshe ne ba farko bane cikawa anan ne ake ganewa waye waye eh an ce ba a san macito ba sai miya ta kare ko an ce ba a san gwani ba a mota sai ya sauka an ce ga abubuwa ne da yawa wanda ake baka isharori wanda a yarenka da ko ina kake kuma abin yana nan na'am wa man laysa za husrin duk wanda bai zamo yayi hasara ba duk mutumin da ba hasararre bane a lahira yuhafu min al makar yana tsoron makarin ubangiji fala ya amanu makarullahi illa al qawmin khasirun Allah kiyaye mu wa man ra'a nafsahu hayran min ahadin wanda yake ganin yafi wani wanda yake ganin yafi wani wato kaman halin da yanzu ake ciki da yawa yanzu ru'yatul nafsi ne ru'yatul fadli abin da mutane suke gani kenan kuma wani abin mamaki wasu ganin iyayensu ne lamarin kuma ganin iyaye ba shine zai ba wa mutum amfani ba a'a ai aikin iyaye daban aikinka daban yawa idan ka ga darajar iyayenka ta ko wanda Allah ya ɓoye darajarsu wanda su kuma su fito fili ba kuma manya ne a wajen Allah amma ba wanda ya san su dan akwai wa'inda suke roƙon Allah ranar da za a san su masu ba duniya mun karanta a baya akwai wani bawa mai tsoron Allah wanda aka je neman ruwa Allah bai ba da ruwan ba shi ya fita shi kaɗai ce a ubangiji bayan ka sun neman ruwa ba kai musu ba kai musu mana Allah ya musu ruwan wani yana fake yana ganin sa yana dawowa yana bin sai yana bin sai shiga gidan da ake sai da bayi yana zuwa ya gan shi da ya ga gudun da ya shiga sai ya zo gidan neman su in bawa sai shi kuma mai bawan mai sai da bayin shi kuma a tsarinsa wannan shi ya fi kowa adana shi ya fi kowa kaskanta da ya zo neman bawa a gidan da ya saya sai ce ai gidansa ba wa ɗansu bayi ya ce a duba ne sai ce sai wani lalacaccen bawa na sai dai shi kake so ya ce a kawo shi da ya gani sai ya ga wannan wanda ya roki Allah ne sai ce to zan sayar maka amma bi bakhis da rahimin wannan zan sayar maka kawai ga shi nan amma da sharadi karka damu domin na gaya maka illansa banda bacci ba da aiki ya ce haka yake son sa sai ya saye shi da ya saye karka damun da shi ya ce ba zan damu ka da shi ba shi ya ga abin da ya gani yana tafiya da shi kuwa a wannan halin sai ya ce bawan Allah na ga abin da ka yi ko ni ma na ga lokacin da ka je ka kauce ka roƙi Allah ruwa Allah yi ka gani ya ce ka gani ya ce ya ce ubangiji alƙawarin mu da kai duk ran da ka bayyana ni za ka karbe ni ubangiji ya karbe ni a take fa da ya mutu saboda an bayyana shi to kaga akwai irin wa'annan to ana ganin a wancan zamanin ne kawai zamanin manzo Allah ma sun fiyawa irin su boyayyun a zamanin manzo Allah sun fiyawa sannan kuma akwai matar da ta zo ko mace ce da da ƴaƴanta suka zo wajen wani babban malami suka ce su baki ne a taimake su a ba su abin da za su ci suna daga cikin jinin annabi sai ce su kawo salsalansu sai suka ce a ba su salsala sai kyale su da suka tashi suka je gidan ba magujan garin ko ba yahudi a garin suka ce su baki ne amma ga halin suke nema suna nema a taimake su sai ce su su shigo da suka shigo ya ba su abin da zai ba su a darajan sai ya kai cikin dare sai shi wannan babban malamin sai ganyi tashin kiyama ya zo zai tafi ana bincike manzo Allah yana cewa a wuce a wuce yana zuwa sai aka dakatar da shi sai ce ya rasulullahi ana daga cikin mutanen ka yace ka kawo salsala sai ya gane abin da ya buga to washe gari sai tashi yana neman gidan da wayannan bakin suka je yana zuwa sai aka ji a gidan ba yahude ko cikin gidan ba ma guje misali dai wanda ba musulmi ba ya zai ce bakin nan wajen ka suka zo ya ce ya ce to a kawo su sai ya ce ka koma abin da ka ganin ni ma na gani eh abin da ka ganin ni ma na gani saboda haka babu wani daga kai cikin hanyar Allah babu shi in kana da daren wani abu ne to wani an ba shi a lokaci daya kaga wannan dai a lokaci da aka riskar da shi da abin da za a riskar da shi kai kuma wancan ana ganin ka dade kana ciki ko babanka ko kanka wannan duk ba shi ne ba kawai ka yi aiki ka nemi Allah ya yarda ka bar mutane kowa da abin da suke wayanda suke suke da darajar wani ba bayyana aiki ba wani ga baki daya an rufe shi kansa ma an rufe masa ba zai sani ba sai ranar tashin kiyama zai ga abin kawun mafarki duk a nuna masa a warware masa amma a ranar mutuwarsa wannan kuma banda ma shirme na mutane annabi ma akwai annabin da ba a yi dama shi ta san shi ba kuma annabi ne ba a yi dama shi ta san shi ba kuma suna nan tana suna chapter ta gara shi ta gaya mar bakar magana amma ba ta san annabi ba ne duk akwai irin wannan to ashe dole ya kamata Allah ya ɓoye sirorinsa a jikin mutane ne kuma Allah da mutane yake mu'amala saboda haka ba abin da ya fi cancanta mutane kamar su kane kansu su ga mutane kowa su ba shi matsayinsa akwai abin da kake da shi wanda wani bai da shi akwai abin da wani yake da shi wani kuma ya haɗa irin naka sama da dubu eh kai abu ɗaya kake kallo naka wani kuma ya haɗa irin wannan ya wuce da mataki ɗari ma kai amma a fili ya kaskantar da kai don kamar faɗan da aka yi misali a jos mu ce a yana faɗan ne aka riga an ganka da dogon riga da hula musulmi in an ganka da ƙananan kaya a kashe ba musulmi ba to ai kuma ba haka ba ne to amma kuma ba ya hakan ba ko to idan Allah ya ɓoye a fili ma ga abin ya kasa an kasa iya warwarewa yaya kuma abin da ya ɓuya ga Allah ya wanda Allah ya ɓoye shi a jikin mutane saboda haka babu abin da ya kai tawadu inna tawadu min hisalil murtaki wa bihi taqi ila ma'ali yartaki inji mai ta'alimi Allah ya kiyaye وما رأى نفسه خيرا من أحد من غير أن يعرف مرتبته ومرتبة ذلك الآخرة بالغاية لا بالوقت فهو جاهل بالله ka gani ko duk wanda yake ganin ya fi wani min gaira an ya'rifu martabatu ba tare da ya san wani martaban sa ba wa martabatu zalika al-akhar bil ghaya bai san wani isa mutuka ba la bil waqati huwa jahil billahi azza wa jalla makhdu'un na yaudari ne lahiran fihi babu alhairi gare shi walau wudiya min al-ma'arif ma wudiya ko da an bashi ma'arifa abinda aka bashi jahili ne jahil billahi falam ya akhi ka sani ya kai dan uwana arshad lahu ubangiji ya shirya da mu da kai bima hibu yarda cikin abin da Allah yake so ya yarda anna li adabin maratibun kafiratun ladabi yana da martabobi masu yawa minha kullu ma ta'lamu bil adabi tarahu fi rufaqaika kullu ma ta'lam duk abin da ka sani bil adabi na ladabi tarahu ka gashi fi rufaqaika a cikin tafiyan ka ka shamsi bainan nujumi kamar rana ne cikin taurari la yastawyani ba za su daidaita ba husnan wa ma'anan da kyau da ma'ana hissan wa ma'anan ma'ana ba husnan ba falillahi daru man qala mamakin wanda kukugan wannan magana ta fito da shi ce ala qadar ahlil ilmi tatil azaimi mai talimi ne ma wa tati ala qadar kiramil mukarrami gaskiya ne ala qadar ahlil ilmi wato gwargwadon ma'abuta ilimi ta tila aza'imi abubuwa aza'imu masu girma suke zuwa gwargwadon iliminka gwargwadon yadda za ka gane mashiga da yadda za ka toshe wasu hanyoyi na bala'i wata ti alaƙadar alkirami makarim alkiramu masu girma to makarimul alaƙi yana zuwa musu ne gwargwadon irin su kaga wanzilin nasi manazilahum ne wanzilin nasa manazilahum وقال ايضا امام الشافعي امام الشافعي رحمه الله تعالى yana cewa الجد يدني كل امر شاسع والجد والجد والجد يبتو كل باب مغلق الجد يدني كل امر شاسع shi kokari yana kusantar da dukkan al'amari shasu manisanci ko madaukaki wal jiddu kokari yubtahu kullu babin mughlaqin in ka buga kofa ka buga kofa kokarin ka zai sa a bude maka shine kaga bi jiddin la bi jaddin kullu mujdin wa hal jaddin bila jiddin bi mujdi eh bi jiddin la bi jaddin da kokari ake samu ba da kakana ya kasance ba bi jiddin la bi jaddin kullu mujidin dukkan wani matsayi ana samun sa ne da kokari ba da kakana wani bane wahal jaddin bila jiddin bi mujidi shin kakanka baka yi kokari ba kai waye gado karatu kawai babanka yana mutuwa sai a raba gadon a baka haka ake a bi jiddin la bi jaddin ko maratif ai ba daga babanka ya rasu bane ko wanda ake ce masa ka zamo halifan babanka ai ka zamo halifan babanka ne a suna abin da ya rage sai ka yi aiki tukunna ka risiki kuma abin da ya bari amma ba daga ya rasu ne ka hau ba shi abdullahi dan shi ibrahim radiyallahu ta'ala nu bayan ya koma bayan shi ibrahim ya koma ga Allah malaman murtaniya sun zo sun samu shi abdullahi akan shi abdullahi ya ci gaba da tafsirin da shi ibrahim ya yi shiru ya yi bai amsa musu ba sai da aka yi shekara goma sha biyu ya ce a kira su su zo ya ce lokacin da kuke cewa in yi tafsiri ban kai ba amma yanzu na kai kujeran ku zo kowa ya zo tambayar da zai dan ina tsoron akan kujeran kar wani ya tambaye ni abin da ban sani ba kuma abubuwan da mutane suka kasa ganewa a wulaya dan ka zamo dan shehi ba shehi ba ne dan ka zamo dan shehi ba shehi bane sai ka yi aikin da shehin ya yi sai ka yi aikin da shehin ya yi tukunna amma idan ka zamo ga abin da shehin ya zo kai kuma ga abin da ka zo ka shirya to wani abu ne naka kuma daban amma shi wancan ba wannan matafiyar ya bi ya samu wannan kujeran ba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu akwai shehu Lahadi kanin shehu tijjani ne ɗakin su ɗaya wasu ɗaya uban su ɗaya su biyu shehu ibrahim ya haifa mahaifinsu ta rasu duk wani abin da yake so mutanen senegal walfawan mutanen madinatu kaulaha in shehu ibrahim yana son a je gona zai ce shehu lahadi ka yi magana wa mutanen a tafi gona in shehu ibrahim ya ce a je gona ba za su je ba in shi ya ce a je gona za su je shehu lahadi daga ina yake daga cikin shehu ibrahim kuma waye shehu amma bai isa sarrafa su kamar yadda yake sarrafa su ba ashe an gane ina ya ce kenan kowa da aikin da aka bashi shi to idan mutum ya zo ya ɗauki wannan din rigar saboda shi ɗan shehu ibrahim ne saboda haka zai mulki kowa haka abin yake to haka abubuwan da yanzu ake tafiya kenan ka kuwa ai an bar tafiya an saba ba haka abin yake ba kuma na ga mutumin da ya zo gaban shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya shiga tarbiyya ya gama zamansa ba abin da ya fahimta sai shehu ibrahim ya ɗaga shi ya mai da shi wajen wani hannu a nan ya je tarbiyyar ya yi usuli shobra ya sa masa abin fatai ba mutumin najeriya ba ne mutumin central africa ne an zo gaban shehu ibrahim an yi tarbiyya an kasa usuli a koma wajen wani ayi ai kaga ka gane kofan allan ba ɗaya ba ne kar ka yi zaton dan an tara mu nan dukkan mu nan ba dole ba ne abu ɗaya ne ake nufin mu da shi sai an samu kowa akan kujerarsa ne in wani ya canza akan kujerarsa ya yi kwaɗayin na wajena ko ni na yi kwaɗayin na wajensa bayan ga abin da Allah yake nufi wahala zan sha shi ma wahala zai sha ya tsaya ya fahimci me Allah yake nufi da shi ya tafi a kan nashi shi ne zai amfana da al'umma haka abin yake tafiya kowa ma'aikatansa daban kuma kwanaki na yi bayani shugaban ƙasa ya sunan shugaban ƙasa ai jami'u ne jami'u ne zai zo ofishin ministan mai ya sa hannu zai zo ofishin banki shugaban banki ya sa hannu ya ce a yi kaza a irinsa zai yi ya lallane shi ya ce muna son a yi kaza ka duba haka ake haka Allah yake tsarinsa ba saboda shi ne shugaban kasa kowa yana karkashinsa ne amma yanzu wannan department din ya ce shi zai yi kaza to za a kwaba babu abin da zai gudana ba haka tsarin Allah yake Allah yana son duniya ne Allah ba ruwansa da duniya to amma kuma in ka zo ka rusa gidan wani tare da Allah baya son duniya a cikin duniya ne sai ya ce a kama ka kuma baya so to sai a ce Allah bai fahimci duniya ba tun da ya ce baya son ta ai ya kamata ba haka abubuwan suke ba to sai a har gitsa abu da gangan kuma a ja muridai a kai wanda ba shine manufan Allah ba ba shine manufan Allah ba har gitsawa ne kawai ake yi dan neman duniya ne aksari hubbun riyasatu ashaddul aiba neman shugabanci shine bala'i to kusan abin da gidan ɗarika yanzu take ciki kenan ga abin da ya kamata ku ja mutane zuwa ga Allah amma kuna ta fakkewa babu wani muridin ɗarikan tijjaniya wanda yake bawa babu shi duk wani muridin ɗarikan tijjaniya hurrun fi nafsihi ɗa ne ɗa bawa shine ake sarrafa shi a kai muridin ne kamata ka nemi ganin albarkan wanda kake tare shi amma ba shi ya tilasta ka kai ba ba haka ke ba za ku yi mu'amala ka ce da Allah ina da bukatan kaza ka yi mu ina da bukatan kaza ka mu ina da bukatan kaza ka mu wannan babu laifi amma ba wai in ba ka mun ba kaga tsoratarwa kenan to wannan ta ina ka samu wannan ba dariƙa bane wani abu ne kawai wanda aka fitar da shi kuma ana yi ne kawai don na ce iskanci ya yi domin ba ɗariƙa ba ne ba ɗariƙa ba ne ba a hana ka mu'amala da kafiri ba ma ba a hana ka mu'amala da kowa ba amma babu tilasci wanda za ka yi wa mutum don ka kwaci wani abinsa ko ka yi masa wani abu sunan shaha'in kuma amanan da aka baka da suke ganin ka da girman in haka ne to sauran ma wanda suka gaji annabawan haka ne kenan to ai wurarsa ce nubuwa saboda aka zo ta zama ta tsarkinta kowanne a kaɗe shi wanda ya ga dama ya yi wanda bai ga dama ba shikenan amma shi kuma muridi ba hana cewa ka ga girman shehin ka kai masa hidima badir in ashara tansif kai ne zaka amfana in baka yi ba wani yayi zai yi duk shehi kowane shehi ne yadda Allah ke kafa shi ko a gari ko a gida in ɗansa na cikinsa bai yi mar hidima ba na nesa ya zo yi wancan ne zai ɗauka kai za barka da gadin tsumma ne da takalma da gida shi kuma wancan wanda ya zo ya yi hidiman shi zai ɗauki abu kuma shi ake ganin mutumin banza ko a ce ya cika naci ko a ce ko ba haka bane a zazzage shi a faɗa mar kuma shi zai ɗauka saboda sunnan abun shi in mutum bai gane ba sai koma shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu da ya samu abdullahi hindi a makka ai ya samu hadimin su shekara goma sha bakwai yana masa hidima amma ya ba wa shehu tijjani ya ce kai nake jira ya ce sai ri ya zan maka hidima shekara goma sha ina jiran hau kan mukaminka wani mutum ya zo daga magrib a yanzu ka ce shine da kujerar ya ce abin ba daga wajena ba ne tsarin allah ne inda daga wajena ɗana ne zan ce matsu wayannan duk karatun ya zama hikaya sai dai a faɗe shi kawai haka abubuwan suke saboda haka man amila falahu wa man asa'a fa alaihi wanda ya aiki mai kyau zai samu abin da zai idraki wanda ya saba kuwa shikenan Allah ya kiyaye amma abin yana da ban tsoro wanda suke jan mutane zuwa ga Allah sun kuma suna jan mutane zuwa ga duniya eh ana wajahantar da muridai a tura su duniya ga shi duniya ake nufi shehu tijani kuma babu da yake nufi wa kenan babu da shehu tijani yake nufi wa kenan Allah ya kiyaye kultu sai na ce bi adabin turzaku da ladabi ne ake samun arziki wa bi adabin tajidu da adabi ne ake samu ma ta dalibu abin da kake nema eh yin ladabi shekai ko can an ce al'ilim waligina wa hizbun kad atat wa harakatul hafazi fihin na rasat ai adabu ne ai tawazu ai adabu ne ko al'ilim waligina wa hizbun kad atat da ilimi ainun bil kasari kisra ne akan an baki din ginan gainun din kisra ne faduwa ai ladabi ne ai eh wal hizbun yabanya wurin da yake karban ruwa da ka ga ya kwanta ƙasa ne wanda shuka zai bada abin da ake nufi yana ƙasa baya sama kada ta wa harakatul hafazi fihin rasat tawadu suka yi suka samu wannan wal jahlu wal faqru wa jadbun kada atat wa harakatul rafa'i fihin rasat jahlu jahilci fataha ne ko wal faqaru fadin fataha ne jadbun gurin da ba a shuka fataha ne saboda girman kai ne hana samun da abin da ake nufi girman kai kowane irin abu abin da yake a shimfiɗe ne to sai mutum ya zo da ƙarfin tsiya sai ce zai juya ka juya ko a juya ka ba zai yiwu ba ba karbu Allah baya haka ba ba tsarin sa ba kenan yana lissafi duk abubuwan da ake yi in ka koma ma'arifa duk wayannan masu raya duniyar da turawan nan da sauransu duk gaba ki dai ma'aikatan Allah ne duk ana sanar da su kuma shi ya turo su saboda a yi wa duniyan ado ko za a nuna maka aljanna ka yi sha'awa in gidanku ka saba da bunu ciyawan bunu ɗakin shan koɗi to yanzu an ƙara maka ga ɗaki in ka zo kai numfashi ma zai buɗe ƙofa ga ƙofan nan ka shiga kana cikin ɗakin in ka kalla gurin kai numfashi ne zai buɗe za a gina ɗakin ne da numfashinka ko a gina mabuɗin ƙofan da idanka in ka kalle shi ya buɗe in baka kalle shi ba wanda isa ya kalli ƙofar ta buɗu sai kai ba nuna maka aikin aljanna ba ba ce sai ka taba da hannunka ba wanda suka suka maka wannan din kana tsammanin a banza Allah ya su a ma'aikata ne na Allah abin da ya turo su kenan ka je ka ce ka tsine musu ka koma tafiyan kafa tafiyan maka kafa to ga abubuwa da yawa kowa ashe kaga in ko ka bar wayancin akan ilimin su ya kamata wannan ma ka bar su akan ilimin su na'am yana cewa al'adabu lillahi wa li khalqihi ladabi ana yi wa Allah kuma ana yi wa halittar Allah ma ladabi ka gani wal adabu minhum yani al awliya man lam yabliga ma balagu yakrimunahu takriman wal adab shi ladabi minhum daga cikin su su waliyai man lam yabligu ma balagu matukan gunda suka kai kai baka kai ba to da ka yi ladabi a ciki yukarimunahum takriman za ka girmama su girmamawa kama kala sheikh kamar yadda shehi yake cewa a abul hassan ali bin atik bin mumin al-quraizi rahimahullah ta'ala annahu ra'a shay'a al-faqiha ya ga wani shehi faqihi aba muhammad abdullah bin abdurrahman bin muqayyidi wa kana min fuqaha ulama yana daga cikin faqihai malamai huwa yamshi yawman kafiran matsari yana tafiya ranar ana ruwa mai yawa watsin da tabo fassaka balahul kalbu sai ga kare ya tunkaro yamshi ala tsarikin lazi huwa yamshi fiya yana tafiya ta hanyar da suka haɗu ga kare yana zuwa ga shi kuma yana zuwa ga kuma hanyar ga ana ruwan sama mai yawa kuma ga tabo fataraka tsarika shi sai ya bar hanya wadda kada fitin ya shiga cikin taɓon lissababul kalbi saboda karen ya bi kan hanya fasa alau kaifa taraktar ɗarikan kalbi ya kabar hanya saboda kare wadda kaltar ina ka shiga taɓo faƙala ya ce ana hairun annahu hairun minni ya fi ni alhairi la'anni a saito rabbi domin ni na san na saɓawa ubangiji na a cikin rayuwata wa ana kafiru zunub ina da yawan zunubi wal kalbu la alaihi dhanban shi kuma kare ba shi da wani zunubin komai a wajen Allah wa yafi wani kai ko me zaka dake ka ce kolo a dake shi kai mar kafa ma zaka yi sai dai kana ganin zai cije ka ko ba ka bane sai in kaga kawai za ku yi mubaraza ne ka bar shi ba dan Allah ba shi ya bi kan hanyar kai ka kauce wannan yayi ta'adduban ne saboda to wannan shi ake nema a gani a gane wannan shi ake gani a gane illa ni a khaful maqtu min Allah ina tsoron kar Allah ya kama ni illa an ya afu anni sai dai ubangiji ya mun rangwami a ce na bar shi akan haka la ni rafa'tu nafsi ala man huwa khairun minni domin Allah zai iya kama ni akan naga kaina naga kaina rafa'tu khairun minni fanzur hadha ka duba wannan wallahi ma kana illa min babu tawadu wannan babu abin da yake sa wannan sai kofar tawadu kaskantar da kai eh kaskantar da kai ne yake sa haka wallahi darul qa'il hay sai yaqulu wannan mai ta'alimi kenan inna tawabi'a min hisalil muttaqi wa bi taqi ila ma'ali yafaqi wa min al'ajaib ajabun man huwa jahilun fi hadi ahuwa sa'idun amin shaqi am kaifa yahtimu umruhu aw ruhuhu yawma tawaa متسفل أو مرتكي والكبرياء لربنا صفة به محسوسة فتجنبها واتقي إن التواضع قسقنت دكي من حسال المتقين دغ طبيعة masu tsoron Allah in kaga mutum yana kaskantar da kai to alama ne ya, san Allah wabihi da shine ittaqa ila ma'ali wannan tawadu'un nan shine ke kai mutum kuma yartaki ya dinga hauhawa a kujeran Allah a dinga canza maka kujera menene fal'adaba al'adaba ya saliki bihi yura kalmar ulil mawatini al'adaba al'adaba at-tawadu wal adabu bi ma'ana yana zuwa faɗe shi a nan shi ake nufi a can ko ka ce dukka zai ɗauki abu ɗaya kuma duk abin da zai baka ɗaukaka wa min al'ajaibi yana daga abin mamaki ajabu man huwa jahilun mutumin da yake jahili fi hali a halin da yake amis sa'idun a huwa sa'idun amis shaki dan aljanna ne shi ko dan wuta bai sani ba to mutumin da baka san wannan ba me yasa zaka yi girman kai kai baka san kai dan aljanna bane ko kai dan wuta ne a kana nan ne kawai kana buga buganka to in ko haka ne amis shaqiyun amin a huwa sa'idun amis shaqi dan aljanna ne ko dan wuta tunda ba yake maka ka gane ba to kamata ka yi tawazu ai kai au am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhahu ko kuma ya karshen sa zai kasance rayuwarsa ko wajen cin ransa yawmittawa ranan karshe mutasaffidin aw murtaki za a turo rafrafi an cire ruhinsa a sa a ce yi sama ne au mutasaffilin ko kuma zai koma ne fi darkil asfali minan nari wal kibriyahu girman kai li rabbina an bar kiburu ana barwa ubangiji ne sifatun bihi wannan sifa ne na ubangiji mahasusatun wanda aka keɓance shi ubangiji ne ya kamata alkibriyahu li rabbina sifatun bihi mahasusatun fatajannibha ka kiyaye wata ka ji tsoron Allah wa min al'adabi wa min adabihim ma qala zainul abidin yana daga cikin ladabi abinda zainul abidin bin ali bin hassan ya faɗa kullu shay'in min af'alika idza istasalat bihi ruwayatika fazalika dalilun ala annahu lan yaqbal minka kaji dukkan wani aiki da kai idza istasalat bihi ruwayatika idan ka kalli aikin kai kai dalilun ala annahu lan yaqbal minka wannan shi ya nuna Allah bai karba aikin ba eh akwai wani kai da kake nafila duk dare ka yi salatul fati dubu kaza ka yi istighfari dubu kaza kaga kayin to ba Allah bai karba bane abin da ya kamata ka yi ta sayyidina aliyu yayi nafila raka ɗari cikin dare yace jiya na samu na raka ɗari cikin dare saka ca aliyu misluka kaman kai sai ya ce a a me kake nufi ce ka yi zafilan ka dinga faɗa sai ce an sharrafa ni ne da shi amma aikin ba nawa ba ne shi ne ka yi aiki ka ga laminka wala laka wala ilaika wala alaika shi ne fita ka ba wa Allah aikin an yi aikin ne don a sharrafa ka in an ga dama sai a sa maka bacci to da aka sa ka kai to ana son a sharrafa ka ne to sai ka gane wanda ya yi maka hakan yana son ya yi maka tazini shine rabbul izzati to kuma sai ka zo kai kuma kana buga kirji kai kai ai kun haɗu kenan kuma bayan wallahu halakakum wa ma ta'maluna kuma ka kasa ganewa shi aikin sharafun lil insan in wani ya faɗa karka damu amma kai ka faɗa damuwa ne baka samu tawadu ba li'annal maqbula marfu'un mugayyibun anka domin abin da za a karba an daga shi kuma an koye shi gabarinka za ka ji abin baya cikin tsarin tunaninka ma babu shine abin da la tabtulu sadaqatikum bil manni wala aza kenan la shakka in kunta mutawadi'an idan ka kasance kai mai tawazu ne ta kuna mislun bainal khawfi war jayi haka da kasance tsakanin khawfu da raja' lilkabulil amali wajen karban aiki kala ubangiji ce wal amalu salihu yarfa'ahu wal amalu salih aiki na gari yarfa'uhu Allah yana ɗaukake shi in ya ɗauke ko da ga ba naka bane la laka wala minka wala alaika mai abin ya karba abin sa to aikin sa ne eh in aikin ka ne kuma sai a barka da kayan ka sai ka gani ka dinga faɗa kenan ka gina masallaci kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shi kenan sai a yi watakila ita muhammadu al-Ghazali ko lamaru iya ba da wafati ce muhammadu al-Ghazali bima gafara Allah laka ya ce nima haka ubangijin ya tambaye ni ya ce Ghazali ka san abin da na yi maka gafara da shi ya ce ubangiji saboda ilimina ya ce a wannan na yi maka kaza ya ce saboda kaza ya ce na maka kaza saboda aiki kaza ya ce na maka kaza saboda aiki kaza ya ce na maka kaza ce ubangiji to ba abin da na sani yanzu sai ce ka tuna wata rana kana rubutu ka ɗauki alƙalami ka sa ta wada ka ɗaga za ka ci gaba da rubutun sai guda ya sauka sai ka saurara wa kudan ya sha da shi na gafarta maka kasirar amali wanda yake shigar da mutum aljanna la yulqa ilaihi balan baka san ma kayi ba aksarin ayyukan da ake shigar da mutum aljanna baka san kayi ba mafiya yawa ma ya hawil insanu ilan nari mafiya yawan aikin da mutum ma ake kama shi da shi shi ma bai san yayi ba ana ɓoyewa ana ɓoyewa shi yasa ake son aikin alheri yayi yawa kawai ko ta ko ina ya zamo da hannunka duk wani abu na alheri in abu ba alheri karka yadda ka sa hannunka shi umaru kakan kakan mala ibrahim makari shine mai alifiyatul dariki wali umar wali shine kakan shi ibrahim makari shi ya haifi mahaifiyarsa wani yana neman mulki da yana neman mulki ana ta buga sai aka ce sai ya je wajen umar wali sai je same shi a gona sai ce masa me ke faruwa sai ce na zo wajenka ne an ce in na zo wajenka ne zan samu abin da nake nema ya ce me kake nema ya ce muna neman sarauta ne da ni da wani sai ya ce an taba haɗa baki da kai an sauke wani sai ya ce eh ce ba za ka samu ba addu'a ta ƙare ya ce an taba haɗa baki da kai an yi wa wani ya ce ba za ka samu ba to ko yanzu idan mutum yana son ya gyaru to duk wani abin da za a shirya mara kyau karkasa hannunka ciki saboda target ne a gaba za ka iya haduwa da abin in ka shafa ka gaba ka yi mata in ka zo gurin wallahi sai ka hau abin wallahi amma in an yi kumbiya kumbiya da kai billahi azimi in jibril zai zo taya ka roƙon Allah ba za ka hau abin ba to kaga da me za ka iya fahimta wannan bil ilimi da ilimi to shine sai mutum ya rage wa kansa yaƙi ya rage wa kansa abubuwa a sufanci duk aka ce akwai kujera kaza ka ce wallahi ƙarya ne babu to idan jibrilu da mika'ilu da israfilu da azara'ilu in suka zo in ka zo zaka nemi kujera ba zaka samu ba tun da ka ƙaryata an hana ka kiran kuma to amma dan iskan ka ne dama ba ainihin za a baka kujeran ba ne in kuma zaka shiga hanyar ne to kuma ba sai an sa maka kwaɗayin abin kuma ba za ka samu ba saboda shi Allah haka yake yana gyarawa mutum kawai ka zauna lafiya ka kalli mutane sun kai kawai shi kenan zaman ka lafiya za ka riski abubuwa da yawa wanda Allah zai ta maka baka san ma an yi ba lihusunul hazzi wa lihusunu zannil insan Allah ka ba mu ikon aiki mai kyau Allah subhanahu wataala walau la fadlullahi alaikum ba dan fadalan Allah gare ku ba wa rahmatuhu da rahmansa kun gane fadlullahi annabi Muhammad ne kun gane rahmatuhu annabi Muhammad ne ka koma suratul anzalnaha in anan zaka iya ganewa annabi Muhammad shi ake kira da wannan in ka ce fadlullahi qur'ani tura annabi ne in ka ce rahmatuhu qur'an annabi Muhammad ne dai oye shi aka yi a gurin walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu duk gurin da kaga haka wato ba dan annabi na ba da abin da na lullube shi da shi to amma sai Allah ce maka fadlullahi kawai domin babu wani fadlullahi da ya kai annabi Muhammadu babu rahmatullahi da ya kai annabi Muhammadu saboda haka a nan ne zaka gane rahaman Allah annabi Muhammadu eh in ka duba rikicin sayyida Aisha suratul anzalnaha zaka ga walaula fadlullahi wa rahmatu walaula walaula walaula naji sai da ya kawo tsakanin hudu da biyar to duk akan annabi Muhammad ake boyewa hmm wannan Allah raufun ka gani Allah raufur rahim ne kaga ya sake karfafa maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ka gani amma sai boye maka annabi sai kai ta daukan karatun kana jefawa wani guri kana jefawa kuma annabi ne ake nufi a gurin wa hada dalilul qawi wannan dalili ne mai ƙarfi wa ƙala aida noma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratu bi su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi gafuran rahim wa ƙala ba'du sadatu sufiya shehunai shugabannin sufaye suna cewa ma hunaka illa fadluhu babu wani abin da kenan sai dai fadalan Allah wala na ishi illa fi suturhi ba ma rayuwa sai cikin suturarsa walau ka shifa ligida'a da za a yaye maka wannan labulan laka shafa an amrin alimin da kaga abin mamaki ai kun gane magana da an bude maka an bude maka waye fadlullahi waye rahmatu dinnan waye raufun waye rahimun din da za a laukush ba anaka ligida da za a yaye maka laka shifa an amrin azimin fala tabra al akadiru min a'malin as-sahiha ba za ka iya babu wani wanda ya kubuta daga cikin manyan malamai fadan an gairi ha ko waninsa an baka ba za su fito maka da abun ba amma haka abun yake kala abu yazidu law sab law sabtali tahlilatun wahidatun da za a siffanta mun la ilaha illallah so daya ma bulitu ba'ada bi shay'in babu wani abin da kuma za a jarabce da shi baya ka gane me ma'anar la ilaha illallah na za ka gane a buɗe maka to babu wani bala'i kuma da ba za ka iya ɗauka ba za ka gane kawai wani abin za ka gan shi kamar wasan kwaikwayo ne ba a sani ai kaga in mutum ya lura ma in yana da hankali wani hadisi manzo Allah da yake faɗa in kana tafakkuri a kansa annasu niyamun iza matu in tabahu dinnan in ka kalli hadisin kai ka san cewa an boye abubuwa annasu niyamu idza matu intabahu mutane bacci suke amma idan sun mutu za su farka daga baccin ai a lokacin babu takalifi a kansu ne ai yanzu wajen gwagwarmaya ne to a nan ne ya kamata ka gane in ka kalli hadisin ka tafi ka dawo ka tafi ka dawo za ka san an boye wani abu a ciki annasu niyamun fa idan ka kuru-kuru an ce kana bacci ne sai ka mutu ne kuma ka tashi a baccin ma'ana baccin nadama in kana tashi ne ga da ka sani me hana ka yawan istighfari da salati wa manzo Allah da la ilaha illallah da kasratul hayri silatul rahimi wa ma wa ma wa ma wa ma wa ma wa ma min al khairati sai ka mutu an nuna maka kawai sai ka ga ashe ka zo duniya ka yi yawo a banza a nan ne za ka gane yawancin masu karanta tsarika Allah ya taimake su an sa su a cikin hanya domin ko ba komai kafin ka ankara ba za ka dai ina a banza ba sai ka yi la'ila ilallahu ɗari uku uku sai ka yi istighfari haka sai ka yi salatu annabi haka ko fiye da haka to ashe a hakan an taimake ka ne dan kar mutum ya zamo lalacecce ga baki da Allah ya kiyaye na'am وقال أبو سليمان الداراني من استحسنت من نفسي عملا tunda nake ban taɓa yin aiki na ga kyan aikin ba fa santuhu balle in kyautata shi a kawai aiki lillahi minallahi ilallahi ne qala shayar wa man halla min sirqil ibadati manzilan yara al-ayb fi af'ali wa mustabri'u wa man halla min sirqil ibadati manzilan duk wanda ya sauka a masauki min sirkil ibanati na daga gaskiyan nisanta yaral aibu fi af'alihi ya kamata kullum in kaga aikin ka ka dinga illanta kaga ya zamo nafsul lawama kenan hanya aikin ma yayi kuwa balle a karba haka ya kamata karka ce ai kaga gurin da ka halakar da izala kenan izala da duk wanda ka haɗu shi in ka zo shi in ko sallah za ku yi in ba shi ya wuce ba yana ganin Allah bai karɓa ba ya tsarkake kansa to abin da ake gani karka yardan shine wa qaddim imaman kunta anta imamahu abin da ya kamata kenan idan kai abin ka dinga lau kana zargin kanka kai kanka kana ganin anya abin ya kai ku haka haka ya kamata to in kai haka an samu abin da ake nufi yaral aiwati ya fade wa mustabri'un ya dinga ganin akwai kuskure ciki shine wafil istighfari istighfarun istighfarin kama sai ka masa istighfari zai ka ce astaghfirullah to kuma baka fasa ba to ya kamata kai istighfarin istighfarin ka na jiya don yau ka fi jiya hankali haka ake bukata shi ne tafiyar sufanci shi yasa komina suna da zawahiru da bawaɗinu da bawaɗinu lubutu ne don a riski abin da ake nufi ƙara shahi wa murshidi wa wasilati ilallah shiya ibrahim alkaulahi ta'addab ka yi ladabi fi zahir wal batini a zahirinka da batininka bihi da yin wannan ladabi ne yurab ilmar ulil mawadini wato mutum yake hauhawan kujeru daban-daban sun maƙala aidan la ta haƙiran da musulmin la ta skuru aiba imri'in wala aibun minka kadiyura la ta haƙiran da musulman duk wanda musulmi yake karka walakantar da shi la tuskuru aiba imri'in karka dinga faɗan aibin mutane wal aibu minka qad yura abinda kake ganin fa ana ganin naka kai ba la tadurranna muslimin walau zahara durran ala yadayhi da'ban fagtajir la tadurranna musliman karka cutar da musulmi walau zahara durran ala yadayhi koda shi ya cutar da kai da'ban wannan shine tawazu shine adabi faktafir ka yi masa gafara domin kai ma kayi wasu fa inna zal halqi ibadallah fala tadurru akhi ibadallah domin duk wayannan halittan bayin Allah ne kar ka cutar da wani daga bayin Allah wa alam ka sani anna tamassuka bil adabi kayi riko da ladabi huwa alladhi yasilu murid ila ila muradihi ba ila ma muradihi bane wannan ma din kari ne ila muradihi kawai an na tamassuka bil adab yin riko da ladabi wanda zai silul muridi ila muradihi shine muridi zai zamo ya kai matsayin muradu shi ma fala yasilul muridu hadaratul rabb jalla sha'nuhu shi muridi baya kaiwa hadaran ubangiji wo arin anil adabi a cewa bai da ladabi abu zai ba arin kamar matsaraici arin ba da komai yanzu haka kawai ba ladabi a ba za ka shiga gidan ba ka'ida kowane gida a wilaya kofofi ne daban-daban wannan sunansa kofar tauba wannan sunansa kofar rida wannan sunansa kofar kabuli wannan sunansa kofar muhabbati wannan sunansa kofar shafakati wannan rahamatu wannan haka abubuwan suke daban-daban in ka zo da me ka zo kana zuwa in ka zo kai ka san gurin kana zuwa ko ba bawwa bu kofar ta buɗe ka cancanta amma in ba haka ba za ka samu kofar a rufe saboda haka ba wanda yake shiga hadaran manzo Allah ba da ba da ba da adabi ba dole sai da adabi na'am falizalika aqattu hadha al-bab saboda haka muka kulla wannan baba babi da zikir babul adabi mataluba saboda mu kawo wannan irin ladabi wanda ake nema inda muridi a wajen muridi li'annal adaba domin ladabi min ahammal muhimmiyat yana daga cikin ahammul muhimmiyati abubuwa masu muhimmanci kwarai wa akada hafi tariqatu alallahi mafi karfi a cikin tariqan bayan Allah ولذلك كان شيخنا أحمد بن محمد التجاني saboda haka shi ya kasance Ahmadu dan Muhammad At-Tijani rahimahullahu ta'ala ya kulu inni la inni la kasir ma hamu bi wada al muallif fi arabi tariqi yace ni la kasir ma hamu bi wada al muallif abinda nafi damuwa da shi ba talifi ba wanda zai talifi shi nafi damuwa da shi shehu tijjani bai rubuta littattafai da yawa ba sai dai ya wallafa masu yin talifin saboda wayan cewa ahmad bin hanbali ne ko imam abu hanifa walima ma sanabta kitab haka ne na ta'alimi ne ya ce me yasa baka ai baka yi littafi ba fi zuhudi akan gudun duniya ya ce sanabtul kitaba fil buyuri ai na yi littafi akan kasuwanci eh me yasa baka yi littafi ba akan zuhudu sai ce ai sanabtul kitaba fil buyuri na yi littafi akan kasuwanci shikenan ya isa in zuhudu kake so dama ai alhalal wal haramu ne abinda ake so ka gane kenan to ta ina kuma zaka shiga ta wannan babin ne shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu malamai ne ya dinga fitar da su a duniya wanda za su yi tadifin ba wai a ka je an dura maka aikin ka je kai kai kai an dura maka ka je kai an dura maka je kai haka shi ya wallafa amma ba talifi haka ba shi me yasa ya haka fi adabi tsariki saboda ladabin da ke cikin hanyar tanbihan minhu radiyallahu anhu wannan yana faɗakarwa ne wa na bi amin ala annal adaba shin shi ladabi hiyar ruhu tsare kaga shi yasa can shi ibrahim ya rubuta littafin su da ruhul adabi ruhul adabi to ka gani annal adaba hiya ruhul tariq domin ladabi shine ruhi na ɗariƙan sufaye wa asasu shine foundation faƙuda na ce al'adabu ibaratun an tahalli shi ladabi ana maka fassara ne shine a tahalli ado bi kulli fadilatin duk gurin da yake da daraja wa tahalli shine kuma wanke zunubi an kulle razilatin dukkan wani illa wa kullu adabin fi duniya dukkan wani ladabi na duniya yarju ila zalikal muna zai dauke ka ne ya kai ka wajen tahalli ya kai ka wajen tajalli an ce menene mafarin muridi suka ce a tahalli menene isa matukan muridi aka ce a tajalli a tahalli summa a tahalli summa tahalli summa tajalli eh bidaya menene isa matukan muridi ya ce a tajalli menene bidaya sai ce a tahalli ka fara da istighfari sannan salati wa manzalla sannan kuma ka bayyana a hadaran rabbul izzati Allah ya taimake mu za mu shiga a ƙasamul adabi insha Allah ranar Monday in muna cikin rayu albarka manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi al-qadar midar al-azim salatan tamla al-azala wal abada zamana aw makana madrubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi ilmika wahidin ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin